سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ الخاتم لما سبقنا صلحك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر امتاره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليك رحمة الله ثم سلامه صلاة ترك إلا جبريل عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب
لا جلال كفاني افتخارا في حياتي وبعدها بأن نبي المصطفى خير رسله وأني عبيد الله أتلو كتابه وذلك فخر أي فخر كعدله صلاة الله ثم سلامه صلاة ترك إلا لا جلال وإني وإن كنت الأخير زمانه لأرجو بشارات الأمين لصحبه سيأتي زمان لا يزال وأمتي وما قال في عيسى سلو لحزبه عليك رحمة الله ثم سلامه صلاة ترك إلا جلال فيا ربي فاسلك بي وحبي صراطه ولو كان قبض الجمر في كفو نهده عليه صلاة الحق في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمقتدي به عليك رحمة الله ثم سلامه صلاة ترك إلا إلا جلال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل آه الحمد لله من كومو كان karatunmu na wannan littafi mai albarka na maulanmu shehul islam alhaji ibrahimu inyas alkaulahi a sangali muna yau lahadi bakwai ga watan ramadan wanda ya daidai da hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko to na na turafa sha bakwai ga watan nawa sha bakwai ga watan uku 2024 a ne mutum alhamdulillah na'am
كفاني افتخارا في حياتي وبعدها Mhm.
بأن نبي المصطفى خير رسله wato wannan baitin da muka da Malam Ibrahim ya karanta shi yanzu eh, ran da muka bude karatu ma- da- kamar da shi na yi bayyana ta'arifin shi Ibrahim ko da shi da na kasansa a na kasan ne to abinda shi Ibrahim yake faɗa ya ce ka fani fitikaran ya ishe ni abin alfahari ni Ibrahimu fi hayati a cikin wannan rayuwar tawa wa ba'da hada bayan rayuwar ta ma'ana bayan na mutu kenan a duniya ta ya ishe ni alfahari a lahira ta ma ya ishe ni in fito in yi alfahari me ya alfaharin
بأن نبي المصطفى خير رسله a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda yake abin zaɓin Allah shine fiyayyen manzannin Allah to ya ishe ni alfahari duniya da lahira a ce duk annabawa an tattara dukkansu idan an tattara annabawa gaba ɗaya kaf annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wato gwal a cikinsu shi Allah ya zaɓe wanda babu kamarsa ni kuma Ibrahimu wato ni Ibrahimu a ɗaya ne daga cikin al'ummarsa kuma wanda ya sallama masa kuma ya zama ina son sa to ya ishe ni ya ishe ni in je in yi alfahari in taka a duniya ya yi shaidar alfahari kuma in taka a lahira na'am
wa anni ubaidullah
gashi kuma ni dan karamin bawa ne
atlu kitabahu an gane ni dan karamin bawa ne ni ba kowa bane ni u- ni ni ubaidu ne ba ma abdu bane an gane sannan atlu kitabahu kuma ya zamo na ina karanta littafin annabi sallallahu alaihi wa sallama littafin da Allah ya ba manzon Allah na haddace littafin ni alaramma ne a cikin baiwar da Allah ya min ya yi min baiwa littafin da Allah ya bawa manzan da ya fi so to ni Ibrahim ina Ubaidullahi Allah ya min baiwa na haddace wannan littafin ana gane kuwa eh ka san wato in ba zamani ba babu zamanin babu lalacewar zamani da ta kai daga makaranta alkurani ba komai bane anan zaka san cewa wato mun tashi daga aiki kuma anan yahudawa da masu kin musulunci suka yi tasiri akan musulmai idan ka ga mutum an ce masa wannan aran ma ne abin da ake nufi ya haddace al- alkur'ani wanda baya kokwantan wani abu a cikin alkur'ani kuma idan an taɓa wani wasali ko a sama ko a ƙasa misali na sama ka kai shi ƙasa na ƙasa ka kawo shi sama ya sani komai abu ya san komai amma a yau a Najeriya mu wanda ya yi digiri a kan koyar dafa awara ya fi shi a wajen mu- a wajen 'yan ƙasa an zo ana cewa waye yake da aikin yi waye ba shi da aikin yi za a kalli wannan wanda yake da digiri a ce ga mai aikin yi wannan wanda ya yi ah, ya da alƙur'anin ba shi da aikin yi kuma haka za ka gani ko a ri- ko a rigar sawa sai ga wannan mai- mai digirin sai ga rigar ta fi wannan alaran mun kyau wanda da za a fito takara na ce da za a fito takara sai alaran mai ya rafi alƙur'anin sai je INEC inda ake inda ake rajista ta fitowa takara ko ta chairman ko lo- ko kansila ko ta dan majalisa da ya je duk wata ƙirƙire ma za a yi da- da- da dariya haka ne ko wannan wanda ya digiri akan girkin shine mutum yanzu shi za a ba wa takara kuma shi zai shi zai zo ya wakilce ku bai da za- za za- za ku yi kowa ce ke ta haife shi kuma rashin kirkinta kowa ya haife shi kuma rashin kirkinsa kuma komai iya komai rashin iya sallarsa a wajen mutane shine chairman shine shugaba to duk ƙasar da ta zama wannan kada ƴan ƙasar su- su tsammaci su tsammaci wani abin kirki a ƙasar domin dama aikin annabi ya yi nan ya kasa sun yi nan ana ganewa yanzu tam ɗin tam tam tam ko tam ake cako na boko akwai wanda za ka biya tam ɗaya naira dubu ɗari biyu da hamsin akwai dubu ɗari uku akwai dubu ɗari biyar amma har yanzu na wayan nan ƴan bokon in suka tashi buɗe baki su ɗura wa almajiri zagi sai su suka hana su suka hana ah, ƙasa zaman lafiya ka sace musu kuɗi ka ɗure ya kawo ɗinka ka basu ka basu su suna wahala kuma ka shiga gidan rediyo kana zagin su saboda baka da kunya dan ba wanda zai gaya maka ji kai ta ki kai ne mai surutu kai ta iya magana ba abin zagin ka sai almajiri wanda yake ɗauke da abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi kakak kai kullum da shi kai- kake rigi- kake rigima arzikin ka sassa ka sarrafa masa shi yadda ya kamata ganin da ya bada ka sarrafa arzikin kasar yadda yadda ya kamata gani in an in an samu talaka ba kasar gaba daya kun da kun tara kasa bashi kuna ta mutane ƙarya kaga da kuke almajirai almajirai ai ku kuka bai da kowa almajiri saboda haka shugaba ya ce wai ni ubaidullahi ni dan karamin bawon Allah ne a tulu kitabahu sai ja mana wannan karatun saboda haka mun daina yin shiru wani- wani mutum yana yana taba almajirai kowaye ya taba almajiri zan fito mu kama magana dan ba tumbe ba yadda yake dan kasan wayan kasa ne kuma duk wanda ya ƙara taɓa almajiri albarka annabi ba wani mukami da zai ƙara riƙewa ƙasar nan kowai kowane ne inda ka ƙara taɓa almajirai mukami sai dai ka gane yi albarkacin manzon Allah na'am
wa zalika fakhrun saboda haka wannan wani alfahari ne wannan alfahari ne ni Ibrahimu nake yi wani alfahari ne ina cikin al'ummar annabi kuma na haddace littafin da Allah ya ba annabi to alfahari ne kuma na san annabi
ayyu fakhrin ka adli wani alfahari za ka ɗauko kaji ko ka haɗa shi da wannan alfaharin nawa da Allah ya bani na da ta alƙur'ani ka je lahira Allah ya tambaye ka digiri nawa kai ka ka- ka faɗa me ba ba ga yara ku ka san su su fa ganin suke fa ba za su je lahira ba duk wasa yake faɗa ko ba ka su- ba ka suke ji ba ba kuma mutane fa kai bokon ba a da bokon shi wanda yake boko yake yake wannan iskancin ai mutum ne irin ka shi ma da kunnan sabi da hancin sabi da komai da komai dan wani mukami ya samu ya rike ya kwashe ya kwashe kudin ku sai ki tayi kun yawa kun yawa ina to wace ka wace wace ka zo ka ce ba zabe ka ba da yawan ba da yawan ba da yawan makaci ba yawan kake nema ai na'am
wa inni wa in kuntu al-akhira zamanihi wa inni sai da cewa ni Ibrahimu wa in kuntu akhira me zamanihi na zo a ƙarshen zamani ne na zo a ƙarshen zamanin manzon Allah ne ni sallallahu alaihi wa sallama
la arju bisharat al-amin li amma sahabi bisa na zo a ƙarshen zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ina kaunar bisharar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da sahabihi ga sabansa
sayati zamanun la yazalu wa ummati shine shine bisharar yace da sannu wani zamani zai zo saboda yadda addini zai zama a zamanin da yadda za a harkida addini to wanda ya zama yana riko ga ga addini a wannan zamanin ko yace to zai zama za a bashi ladan aikin mutum sabai sabai suka ce daga cikin ya rasulullahi ko daga cikin mamata yace daga cikin ku shine la arju sharatul amin sahabi sayati zamanun la yazalu wa ummati shi ma wa ummati din kamar ishara ce zuwa kan wani hadisin maikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al'ummata kamar ruwan sama ne na farkon ne ya fara kai ko na ƙarshen idan an yi na farkon an yi shuka in ba in ba na ƙarshen ba kai girbi na'am
wa ma qala fi isa ko ko kuma cikin faɗin annabi Isa da yayi suluwul li hizbihi ga wato faɗin annabi Isa da yayi ga sahabbansa
fa ya rabbi fasluk bi wa hizbi siratahu ya ce ya raba ina roƙonka fasulufi ka haɗar da ni wato sira tsaho ta farkin annabi sallallahu alaihi wa sallama
wa hizbi da kuma jama'a ta duka ka tattara mu ka haɗa mu cikin wato tafarkin manzon Allah
walau kana abdul jamri fi qafwi nahrihi ko da wato bibiyar tafarkin ta zamo kamar dankarwashin wuta a cikin bibiyar tafarkin sai dai ka haɗa mu a ciki
alayhi salatu al-haqqi fi kulli lahzatin Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salatul salatul haqqi eh Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salatul haqqi bil haqqi salatul haqqi bil haqqi salatin da ya fito daga martabar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga adarinsa zuwa miƙidarinsa shi ne salatul haƙƙi Mhm.
ma'ala ali Sai kulle lahazatin a cikin dukkanin kiftawa kuma.
ma'ala ali Tare da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ashabi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wal muqtadi bihi da kuma masu bibiyar su alayen da sabon.
na'am In dai kana bibiyar su to Allah ya saka a cikin wannan wannan salatin.
amin Shi salatul haƙƙi ba wani salati da ba salatul haƙƙi ba. Salatin gaskiya. Akwai salatin ƙarya ne? Awa ba ji ba. Ai ba salatin ƙarya. to amma idan aka ce salatul haqqi wata martaba ce ake nema a a cikin salati martaba ce Eh, kamar a ce maka a kai dan kai dan Najeriya ne tare da kai dan kofa wai ne To ya tashi daga cewa kai dan kofa wai ne to aka ce kai dan Najeriya ne a kai dan kofa wai ne ya tashi kuma cewa kai dan Najeriya ne In- to in aka ce in aka ce kai dan Najeriya ne kenan a wani waje na ake so a faɗi martabarka ba maki idan an faɗi ƙofar ka ba santa ba yanzu misali an haɗu ga ɗan Senegal ga ɗan Morocco ga ɗan Kamaru ga ɗan Chad an gane sai ka ce ni ɗan ƙofar ka ne A aka yi gwari haka ne ko to amma sai ka ce ni ɗan Najeriya ne to ya tashi cewa kai ɗan ƙofar ka ne kuma to martaba ce kina shi a a nan nan martaba ce ake- ake so ta aiki amma idan an haɗu da ɗan unguwar daɓai da ɗan ƙofar dawanau da ɗan gobarawa ɗan ƙulƙul ɗan dala da ɗan ko'ina ga sa haɗu ni ɗan dala ne ni- ce ni ko ɗan ƙofar waita ne to na kaga sai ka faɗi martaba ƙofar waita wata salatul haƙƙi kowane sati salatul haƙƙi ne amma martabar salatin ake so a fito maka da shi me ake ne me ake nufi shine salatul haqqi bil haqqi adarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idarin annabi anan aka kirkire salatin ake so Allah ya yi annabi salatin kuma a cikin dukkanin kyautawar ido Allah sa kuna ya kuna ganewa to shine na'am harfun nuni mhm نفى عن فؤادي أحمد الغم والكربا وثبت فيه الذكر والشوق والهب فإن رسول الله أنسي وراعتي وروحي وريحاني متى أخرق الهجبا
ثم سلموا ذات الرجينا إلا ذكر الوبين محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله ما طهر القلب تأخر بعد الرسل وهو مقدم فضد بضد حير القلب واللبا ليس الله ثم سلموا ذات الرجينا إلا ذكر الوبين تأخر بعد الرسل وهو مقدم فضد بضد حير القلب واللبا ويمرضني ذكراه دورا وتارة يمرضني هذاك أحوال من حبا ليس الله ثم سلموا ذات الرجينا إلا ذكر الوبين
حرف النون Na'am, harafin nun guda. Eh, harafin nun guda je ba shi ce nun guda. Eh, An ce guda. Ba ɗaya kenan. Guda, ba ɗaya kenan. Shine. To ita ka san akwai nu'ara. Nu- Nunin ce amma wadda ta yi kama da ra. Yana ba shi ce nu'ara. Daga ce nunin ce amma ita guda ce ce ba ra a cikinta. shine nun guda na
نفاء فؤادي أحمد الغم والكرباء أها.
وثبت فيه الذكر والشوق والهبا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fa ya share ya shafi wato alkamma wal karba Ahmadu shine fa'ilin karatun ai ya shafi damuwa da kuma bakin ciki an fuadi gabarin zuciyata eh to kaji
وثبت فيه الذكر والشوق والحب bayan ya shafe min bakin ciki ya shafe min damuwa daga cikin zuciyata to wasabbata sai ya tabbatar min wato me الذكر wato azzikira wato ambatansa wa shauka da shauƙinsa wal hubba da kuma soyayyarsa an gane an shafa a kaza kaza an baka kaza duk abin da yake damun dan adam a duniya wanda ba shi da kamasa bakin ciki ne me yasa aljanna take da daɗi saboda an kashe an kashe network din bakin ciki daga cikin zuciya ana fahimta duk abin da za ka yi ba za ma ka tana akwai wani abu suna bakin ciki ba shi ko bakin ciki shine mas shine matsalar dan adam kwata kwata ana ba shi da wata matsala ta su ta ta bakin ciki shi yasa masu iya magana suka ce masu iya ma- magana suka ce farin ciki sai ka neme shi duk inda yake nemo shi ake yi. shi ko bakin ciki ko ka neme shi ko kar ka neme shi ko cikin ɗaki ka shiga kulle sai ya zo ya kwankwasa ma ɗaki in ka buɗe to in baka buɗe ma zai shigo an gane to wanda ya samu haƙiƙanin wato martaba ta san annabi to Allah yana kashe masa wutar network ɗin bakin ciki a ransa ana ganewa sai zama ga abu ya zo kamar zai jijjita ka ko zai kiɗima ka amma saboda me kana tare da wani wanda shi kuma Allah shi ke kallo ana fahimta to sai wannan sai bakin cikin sai a yi ma- sai a yi maka maganin bakin cikin ba tare da ka sa maka maganin bak- bakin cikin zama ana gane ni ana fahimta to annabi shine maganin bakin ciki annabi ne maganin talauci annabi ne maganin jalala annabi ne maganin komai annabi ne maganin komai saboda dukkan wani abin da ya dame ka kama manzan Allah ka kama maganin abin sallallahu alaihi wasallam na'am فإن رسول الله saboda haka yace kaga hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama أنسي ni Ibrahim shine yake dabe min cewa
وراحتي kuma shine hutuna وروحي kuma shine ruhina kuma وريحاني shine kanshina متى أخرق duk الحجبة sanda nake keta wani hijabin da ya gagare ni annabi ne wannan network din guda hudu unsi menene وراحتي rahati ruhi wa raihani shine negative da positive da negative da positive positive da negative sallallahu alaihi wasallama mhm محمد محمود sallallahu alaihi وأحمد wasallam حامد shi sai kama wannan sunan guda guda guda hudu yace muhammadu mahamudun wa ahmadu hamidu ai ko ya cika haka ne to dole kai mai salati yace ne عليه صلاة الله ما طهر القلب salati ya tabbata ga annabi muhammadu ma tahara qalba matakar ya tsarkake zuciya gaban shiga bakin ciki da damuwa ai ko ya tsarkake
تأخر بعد الرسل manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta ba'da rusul bayan ma'aikai da yawa sun zo sun zo sun zo amma annabi ya Allah ya jinkirta da shi bai turo shi ba
وهو مقدم amma sai zamo tare da Allah bai bai turo shi ba duk wani annabi da ya zo sai ya ba da labarin annabi zai zo sai ya kaddamar da annabi a cikin ru- risalarsa cewa wani fa yana nan tafi sunansa Muhammadu ko a sunansa Ahmadu ko sunansa kaza sunaye ga sunan iri-iri sun fito a cikin attaura linjila zabura duk littattafan annabawa annabi na ban gabatarwa Mhm.
فضد بضد yace kai wannan kishiya da take ce kishiya a ba ta haɗu ba kai ne na farko kuma kai ne abin gabatarwa zai zai haɗu kai yace me غير القلب واللب ya jijita zuciya ta kasa tana ya abin yake ne wallo ba ya jigita kwakwalwa ya ta kwakwalwa ta kasa gane ya wannan abin ya aka aka aka lamarin Allah ne dama kwakwalwa ne ce Mhm.
wai muridni zikrahu dauran wato wani lokacin in na ambaci man- manzan Allah ko sai jiya ta kama ni katifa saboda jalalar abin Mhm.
wa taratan wani lokacin ba yumaridni sai kuma su- ko ko sai kuma sai mulki ina ambaci annabin Mhm.
yum hadha ka ahwalu man ita habba dama wannan shine halayyar waɗanda suka zama mu ma'abuta soyayya wani lokacin abin san ka sama jiya wani lokacin kuma abin san ka ya ba ka sauki Eh, duk wanda ke wata soyayya ya san wannan abin aiki Mhm.
tasiru jibali haibatan min jalalihi idza la hadakkan faltasil mughraman sabba yalumunani jahlan wa ayqantu anna man tajarra min misari ma zuqtu sabba Aisha Sulai kuma salamu ta da tsaki da jigilalu bi.
على أنني راض بأن قيل جاهل سفيه وإن قالوا فتبا له تبا إذا كنت تسفو لي وجنبك صالح فقد دفعت ما أوقدوا كلهم حربا Aisha Sulai kuma salamu ta da tsaki da jigilalu bi.
رضيت به طول الزمان ودينه وربي إلهي قد رضيت به ربا فحسبي إلهي لم أرم نفع غيره ولا غيره أخشى فحسبي به حسبا Aisha Sulai kuma salamu ta da tsaki da jigilalu bi.
فحسبي إلهي لم أرم نفع غيره ولا غيره أخشى فحسبي به حسبا عليه صلاة الحق في كل لحظة وتشمل أزواجا وتستغرق الصحبا Aisha Sulai kuma salamu ta da tsaki da jigilalu bi.
Na'am.
تسير جبالي هيبة من من wato جلاله tasiru jibali duwatsuna wato tasiru sun zamo dakkan wato sun dandake a san duwatsun gaɓoɓi gaɓa gaɓa an barage an gane tasiru jibali wato jibali duwatsuna shi da gaɓoɓi na kenan tasiru ta zamo mai dakkan wato dandakakkiya haibatan min jalalihi izalaha wato saboda kwarjini na jalalar annabi sallallahu alaihi wa sallama izalaha yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana gare ni sai ya zama jikina baya iya ɗauka ta shine jibali din ba duwatsu wannan haka ba na jiki ne Mhm.
فلتصل مغرما abinda صبا nake roƙo ya rasulullahi a sadar da wanda ya zama ma'abocin soyayya a sadar da shi zuwa gare ku ya rasulullahi burin ibrahim kenan na'am يلومونني جهلا wato yalumuna ni jahalan gwaraza na cikin wato wanda suke ganin karar su ya kai tseko su ne suke zargina da jahilci yalumuna ni jahalan abin da aka yi wannan maganar wato shehu ne ce huwal haqqu huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu fa kulli ya muktaru kulli lada jadar da suka ce to yau dai kana kai ban annabin mun- mun- mun ma shuru amma yau ka wuce gona da iri menene wuce gona da irin yaya zaka buɗe baki ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine bawan Allah na gaskiya tabbas shauran bayi kuma bayan annabi ne to ai bawan da yake da bawa sai Allah to nan gashi ai mun kama ka wannan jahilcin ka yasa ka ka faɗa ka ana ganewa a'a yace ba haka nake nufi ba ba ina nufin bayi wanda annabi ya halice su ba dangane da martabar annabi a wajen Allah shine bawan Allah na hakika don ka kallo girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye kuma ya isa zama bawan Allah amma babu nan ana ba shi wani girma ne nasa personal girma an gane in ka ɗauko a ce misali fa misali misali zan buga mu in ka ɗauko a ce a zo a da jirgi gashi sai shugaban ƙasa ya zo tun sai shiga cikin jirgin akwai jirgin fara shugaban ƙasa ko da kai kuma za ku tafiya inda shugaban ƙasa za shi kai ma nan za ka ya ka zo ka tunke sunke kana sai ka shiga cikin jirgin to ka shiga ina za ka zauna haka ka rauje to wannan ya tashi daga cewa kai ba ɗan Najeriya ba ne a girmamawa ce kawai amma akwai jirgin ka ga canje ka shiga ka shiga kai tafiyar ka to shine wata martaba ce daga cikin martabar wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake da da yake da shugabanci a cikin ta ba wanda yake da bar gudan shi shi kadai ne shine huwal abdu haqqan wal anamu abidu ana fahimta su malaman malamai wanda suke masu buga ramzi idan ka ce wato wannan gasket din gasket kamar abin da ke tsakanin Allah da bai manzon Allah ne zama ana fahimta kuwa sai ba da hankali cewa iyaka na abudu iyana iyaka na abudu da wa ake da Allah ake ko gare ka muke bauta jama'a na gani ne iyaka na gudu gare ka muke bauta to a nan wajen dole akwai mukamin manzon Allah a wajen amma an ba malamai ta ba ba ka sani ba annabi shine ke tsakanin Allah da bai ana fahimta to sai suka ce ta yaya gane in ka ɗauki iyaka na abudu akwai alif a wajen akwai ya akwai wani alif ɗin akwai kaulasan akwai nuni akwai allikafa akwai ba akwai dal suka suka rubuta iyaka na abudu don ka buge su a cikin ramzin hisabi in ka ce iyaka alif kenan ɗaya kenan in ka ce iya goma ce wannan alifin da yake gabanta ɗaya ne can na farko ga alif ɗaya ga ya ga wani alif nawa kenan sha biyu a tare da ku za mu tafi mu tafi da ba za ku gane ba sha biyu kenan kaga iya ka ashirin ne muka da nawa talatin da biyu dai a ashirin ne ka sai nuni hamsin ne tamanin da biyu iyaka na a alikafa nawa saba'in ce ɗari da hamsin da biyu ko sai ba biyu ce ɗari da hamsin da hudu sai dal kuɗi ne ɗari da hamsin da takwas shine iyaka na abudu to abin da za ka yi sai ka ɗauko allahu alif ɗaya ne lamun lamun guda biyu talatin ne sittin da ɗaya hakuri biyar ne nawa sittin da shida ko to ka ɗauko kowai a halitta ka haɗa suna in ya kai hamsin ɗari da hamsin da takwas da shi ake in kuma bai cika ba ba da shi ake ba to sai mu ɗauko muhammadu tun da kansa muke magana shi muhammadu mun jaye hasaɓe mun jaye dal mun jaye arba'in ne hasa ɗaya takwas ne mun jaye arba'in ne kaga muhamma nawa kenan sai ka ɗauko dal kuɗi ne na casa'in da biyu ka haɗa a kan sittin da shida nawa zai baka eh ɗari da hamsin da takwas ko to manzon Allah kenan duk suna ga ce ya man amruhu bainal kafi wan nuni iyyaka na'budu ne da manzon Allah yake ya wanda lamarin sai yake tsakanin nuni da kafi annabi ne ban ruwan sha an gane ko to shi kadai ne shine iyyaka na'budu shine wanda lamarin sai yake tsakanin kafi da nuni wannan abin ne na'am kace me to wanda ya zama wannan in an ce wal abdu haqqan wal wal anamu abiduhu an yi laifi nace an yi laifi to shine magana saboda haka sai suke zargi na cewa ni jahili ne ya lumuna ni jahalan amma ne
wa aiqantu ina mai sakakka cewa anna man tazarra'a min mishari ma zuqtuhu a- anna man tajarra'a wanda duk ya wato ya kwankwaɗi
min mishari ma zuqtuhu anna man tajarra'a min min shari ma zuqutu wanda duk ya kwankwaɗi ushirin abin da na kwankwaɗa na san manzon Allah
sabba sai ya so annabi bai da zai in aka raba abin da na sha a cikin ushiri nawa kenan daya a cikin goma ko to in ka sha daya a cikin goman abin da ni Ibrahim na sha in ka shi san annabi sabbu ne zai kama ka ba hubu ba ba garamu ba ba mutage mu ba ba mu hayye mu ba sabbu ne zai kama ka
ala annani radin bi an qila jahilun ya ce amma kai ina fa yadda yadda ina ne yadda da faɗin da suke tani jahili ne na yadda
safihun kai na ma ƙara musu bayan jahilcin inda kan annabi ne ni wawa ne
wa in qalu fatabban lahu ko da tabba kai ta tabbata gare ni wallahi na yadda amma na- amma ina da wani sharadi
idza kunta tasfuli wajen buka salihun idza kunta tasbuli in dai har ni ibrahim na kasance tasbuli na na tsarkaka wajen buka kuma bangaren ka ya rasulullahi salihu na zama nagari komai da ka kaɗai boya ba komai ne da kake kiyawa ka rabu na'am faqad tafi'at ma auqadu kulluhum amma hama saboda gata na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kashe dukkanin wutar yaki da suka kunna mu annabi ya kashe da bata na
raditu bihi dula zamani wa dinihi na yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama tsawon zamani na yadda da addinin annabi tsawon zamani na
wa rabbi ilahi ka san ubangiji na na yadda da ubangiji na shi ma wa rabbi ilahi ubangiji na shi ne da ubangiji na
qad raditu bihi rabba hakika na yadda da wannan ubangijin nawa shi ne ubangiji
fa hasbi ilahi lam arum naf'a ghairihi fa bi ilahi ubangiji wato Allah kenan ya isar min lam arum naf'a ghairihi bana neman taimakon wani Allah
wala dairahu akhsha kuma bana jin tsoron wani Allah
fa hasbi bihi hasba ubangiji na ya isar min ubangiji na ya isar min
alayhi salatu alhaqqi fi kulli lahzatin salatin gaskiya da ta tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin kiftawa
wa tashmalu azwajan Allah a cikin wannan salatin ka sa matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa tastaghriqu Allah as-sahaba ka ka nitsar wato mal aliko me kace wa tastaghriqu as-sahaba dan dawa kadan wa tashmalu azwajan Allah ka shigar da matayen manzon Allah cikin wannan salatin wa tastaghriqu as-sahaba Allah ka rutsa da safe a ciki to kaji na'am harfu sad mhm صحوت عن الغيد الهسان ولا أصفو عن المصطفى المختار من نهوه عنه مها عن فؤادي كل غير وإنه يثبت فيه الحق والحق لا يمهو Lai ثم دعوا موسى تنتقى الدماء إلا الجبال فإن كثر الأقوام أكثرهم به فبيئي وإن فائي له الرأس والربح شتائي وسيف الدهر ذكر محمد فينتهى قصدي نعم ذلكم النجح أيك أبلاي ثم دعوا موسى تنتقى الدماء إلا الجبال شتائي وسيف الدهر ذكر محمد فينده قصدي نعم ذلكم النجه حباني مرادي فيه نهجا مقوما فياتيه مني المره من بعده المره عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تركنا إلى ذكر الوفي وحسن ترسي بالصفات صفاته ولي مقول في المصطفى لسنقه وماذا على برهام يثني عليك يا محمد عين المري يا من له الفتح عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تركنا إلى ذكر الوفي صفائي وأنسي إن خلوت لذكره ومن رام تانيس المحب له الويه صلاة وتسليم على خير هاشم وآل وأصحاب بها يستمره عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تركنا إلى ذكر الوفي
na'am حرف الصاد harafin sadi
صحوت عن الجيد حساني
shehu mu shehu islam alhaji ibrahim yar ya ce wato ya watsake gabarin kyawawan yan mata kowane ɗan adam ɗan uwa yana da wata yana da wata wato wani abu ba laifi bane fa ba ta ne laifi bane da wannan abun shine yake kunna shi ko yake kunna himmarsa zuwa ga Allah ko zuwa kan cimma mamuradinsa. An gane? Wanda za ka samu wata mace ya kunna shi aka kunna ta a ranza. An kunna ta kawai. Dare da rana, safiya da yammaci aikin ta yake yi. To duk wani aiki na gari da ya san zai wa Allah. Dan ka ta kuɓuce daga hannunsa zai yi. ya yi sallah ya yi azumi ya yi nafila ya ba da sadaka ya yi komai yana tara rashin halara da lamun ce kada wannan ta subuce masa dala ana ganewa to wannan abunsa kaga shi ne nufin sa kenan kuma da wannan bai sani ba sai samu wulaya ma shi bai ma sani ba wani kuma jarraba sa ta yi da me da son kuɗi so yake sai kuɗi kawai kace ya latifu ya shafi ya kafi ya mu'afi gashi da iri iri to ana sai cimma maradi ya je kan abin da ake so ya je ma shi da zan ya ya je ba shi na ce muku ba laifi bai ba an gane wani kuma a so yake sai digiri duk wani aikin kirki ne kawai dan ya digiri ko ba ko ba mu ne wani motar hawa yake so ya buɗa shi ma cikin gari wani ga rage shaddodi yana sawa zai tafi zai haka ga sanan dai barkatai barkatai duka an gane to sai aka dunkule su gaba ɗaya za ka kira abin duniya an gane to sai shi obaran ya ce sai siffanta duniya da kyakkyawan ƴan mata sai ce ya watsake sahautu an lagiril hisani ya watsake gabarin kyawawan ƴan mata
ولا أصفو
ba zai yi komai saboda duniya ba kenan ana gane ni to amma ne wala asuhu ba zan taba wantsakewa ba عن المصطفى المختار gabarin din annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abin zabin Allah dan Allah kuna ganewa wannan fata dage da nake dan ku gane ni aha من نحوه وعنه wanda da'iman nake nufin jihar su kawai shi duk inda ka gani kawai wajen annabi nake nufi komai wajen annabi kawai na'am مها أنف آدي كل غير
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kulla gairin dukkanin waninsa an fu'adi gabar zuciyar Ibrahim
وإنه ya da lamarin da sha'anin zuciyar Ibrahim take يثبت فيه sai الحق aka tabbatar masa da annabi a cikin ran
والحق لا na يمحو san kan annabi ya shiga cikin zu- zuciya ba ta fita ba in gaskiya ta shiga annabi shi ne gaskiya yi in gaskiya ta ta shiga cikin ranka za ta fita aka tabbatar da gaskiya cikin ranka Mhm.
fa in kasara al-aqwam uktarahum bihi wa in kasara wa in kasara al-aqwamu idan manya manyan aqabu ummati Muhammadin suka fifice ni da yawan karamomi wanda yayi karama kaza wanda yayi karama kaza na yadda duk kun fi ni amma ka san da menene fifice su menene abin uktarahum bihi na fifice su ne da kan annabi ne Ndi shi Ibrahim fa. Mhm.
fa bai'i wa infaqi lahu ar-ra'su wa Mabaiki kaga ciyarwa ta ko ciniki na kenan. Wa in faƙi da ciyarwa ta.
lahu ar-ra'su wa ar-rifu Haka nan wato lahu duk ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'su da uwar kuɗin ma. War ribu da ribar da nake samu duka lahu. duka na manzan Allah ne. Duka. Na'am.
shita'i wa sayfid dahar dhikru muhammadin shita'i lokacin sanyi na in sanyi ya busa ba kai kana shiga cikin bargo kai ta kekkar kekkar ba to ne zikirin muhammadin ambatan manzon Allah wannan sanyi yake kunna min kai wasai shi idan lokacin sanyi ba ka ji ba fifita ba ba kai mu ko mu zafi ya rame mu a'a ni wannan zafin kunna min ambatan annabi ki ta kai shita'i wasaifi zikir muhammadin addahara tsawon zamani kuma haka nake
bayan jahu qasdi saboda haka sai nufi na sai sai ya nasara duk abin da na- na nufa kawai sai ga ina yin nasara
ni'ma zalikum Ai, an-najmu madalla da wannan nufin nasarar tawa eh saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk abin da yake duk abin da kaga mun a duniya ko me ko ga basa yake ya zo gona ya gashe ni ko kaga wani ne mai mulki ya zo gona ya gashe ni ko talaka ya nace sai ni ko mai kuɗi ya nace sai ni ko kowa ya ce ba ibrahimin ake kallo ba abinda ibrahimin yake yake so ake kallo ya ce waye ibrahimu wa ma barhama aina barhama wa ma barhama waye wani barhama ana ji kuwa ya ce a wani baiti ya ce duk abin da mutane suke kuruwan nan suke cewa kaina ya ce ya rasu wallahi wallahi jamalaka suke kallo ta tare da ni ya ce da za ka zara jamalaka ya rasu ba ni ƙara kallo duk duniya ana gane kuwa kace
habani muradi fihi nahjan muqawwaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama habani ya bani ne muradi abinda nake nema muradi nake nema me nake nema ya bani abinda nake nema fihi a cikin sa Mhm.
nahjan muqawwaman shine tafarki wanda yake daidaitacce miƙaƙƙe
sayatihi min nilmadhu tun da na samu wannan kai sai ya kishi min lamadahu yabo ko zai zo daga gare ni tunda na iya waka Eh.
in ba'd hilmadhu zan yabo min ba a bayan na yi yaban kuma ƙara yin wani yaban tunda an bani abin da nake nema to ku ajiye bu ka gane ba ka misali eh kamar mota kake so an baka motar sai a turo malaka sai baka mota a ce gashi an baka motar nake nema gashi an baka ka ji ba malaka tukwiti aka ya ka tukwiti to shi ne ya tukwiti ne eh ka je da masala take yi ahan wa hassin dursi ina kyautata takarda ta
bis sifati sifatihi duk sifati da sifofi wanda sifofi ne Ibrahim ya ce sifati sun fi manzan Allah mana
wali miqwalun ya ce ina da wani haɗan harshe
fil a mustafa cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama lasunun qufu wato wani harshe mai tsantsar fasaha akwai harshe na yaban annabi a cikin bakina na yaban annabi Mhm.
wa madha ala barhama menene laifin Ibrahimu
isni alayka da da yake yin yabo a gare ka ya muhammad ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ainal madhi ya ainihin yabo ya mallahul fadl ya wanda aka yi masa fatahi da inna fatana laka fataha mubina
safa'i wa unsi in khalawtu li zikrihi safa'i tsarkina aha wa unsi da kuma ɗaya bai kewa ta ɗaya bai hasona in na ka so ka ga na samu tsarki ko na samu ɗaya bai kewa to menene in khalawtu li zikrihi na ce banta ina yaban ina kirarin manzon Allah shine kawai tsarki na
wa man rama tanisal muhibbi wanda ya nemi ya ɗaiɗewa wato masoyi kewa kaga masoyi ya koma gefe kada ka san me yake zaka ce Allah sarki ga wani can a gefe ɗaya baran jan taya shi jira To wanda ya nemi haka lahul wayhu in ka kai shi ta tabbata gare shi to ai bai san me kake ba na'am salatun saboda haka salati wa da taslimun gaisuwa ala khairi hashim wata abu safiyayyen dan banu hashimu
wa alin da alaye wa da ashabi sahabbai biha yajtalin ruhu da wannan da shi wannan salati ne ake goge ruhinmu yake watsakuwa yake gane lamarin da sha'anin lokacin gana mun kira to bismillah
harful ain na'am على المصطفى المختار من معشر البيض صلاة وتسليم من الكل والبعض بروز تدلي الذات أول عابد وواسطة الأحوال في البسط والقبض ثم سلامه صلاة تركينا
wane kai سأطلبه بالمدح إذ زهزه القنا مدى الدهر عن قولي وفعلي وعن عرضي نبي قبيل الكون وحد ربه وصلت عليه الذات أحسن بذا الغرض ثم سلام نبي أتانا فاتحا وهو خاتم عليه ثناء الدهر كيما به أرضي نبي عظيم لم تر العين مثله ويبعث محمود المقام لدى العرض ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهب na'am حرف العين harafin alli kafa
على نعم.
المصطفى المختار من معشر البيدي نعم.
صلاة وتسليم من الكل والبعد salati da shi Ibrahim a cikin wannan harafi yake salatin Allah wa taslimun da gaisuwa mhm من الكل daga daga hadaratul kulli in an ce hadaratul kulli wato halarar da bata bar komai ba daga hadaratul kulli
والبعد da kuma halara ta, ta shafi shafi misali kamar ka ce ta yanki yanki in an ce hadaratul kulli Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato salati gwargwadon mukamin manzon Allah a wajensa hadaratul kulli kenan wal ba'd kuma Allah ya wa annabi salati gwargwadon mukamin mursalai ko ulul azmi ko annabawa ko kuma wani mukamai na na na akadabu da faradu to shine min min al kulli wal ba'd wannan salatin ko ma wa irin yankin salati ne da ya shafa to shehu yace ya tabbata kan wa على المصطفى المختار akan Mustafa dai wanda yake abin zabin Allah من معشر wanda البيدي yake shine asalin farar farfaru annabi ne asalin farar far- wato rasul bayda lulu anya fara wanda da- daga ita Allah ya fitta komai to annabi shine wannan hakikar abin wanda shine wato min ma'asharatul bizi an gane asalin farfaru Mhm.
بروز تدلي الذات annabi sallallahu alaihi wa sallama shine burudun tajallin zatin Allah
أول عابد ma'ana shi Allah ya fara halitta annabi ne shi fa Allah ya- annabi ya fara halitta ya fara yin buruzi gashi ba kowa ba komai babu sama ba ƙasa ba samai ba ba komai ma dai sai annabi zai Allah to kada hankalinka ya tafi noje sai baka hanzar sai ce me أول عابد shi da kuma farkon wanda ya bauta wa Allah kaga ba Allah bane kenan Mhm.
وواسطة الأحوال
kuma shine wato wasiƙa ta dukkanin ba- tsakani wata magana da muka yi muku ɗazu ta gasket ba san me na fasar gasket ba da hausa kamar stabilizer su ai stabilizer ita ce tsakanin wutan nefa da me da abin da aka jona to gasket kenan annabi shine ba tsakanin komai ya tsakanin to annabi ne yake tsakanin abin da Allah an gane to shine
filbas wal qabdi wannan haka yake a cikin danka da yalwa ko kafa suka gani ko basu to na'am
sa'udribuhu bil madhi idh zahzaha al khana da sannu Ibrahimu zan yi wato zan yi farin ciki bihi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama bil madhi da wani yabo yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawar da alfashi a duniya
an qauli gabarin wato an kauli na'am manzo Allah sai ya kawar da alfasha an kauli gabarin magana ta ba alfasha cikin magana ta wa fi'li da kuma aiki na wa an irdi
da kuma mutunci na ka ji wani abin ko manzo Allah sallama ya kawar da alfasha a cikin magana ta ya kawar da alfasha a cikin aiki na ya kuma kawar da alfasha a cikin mutunci na to in ka ɗauko mutanenmu na zamani duka in ka ɗauko su wannan wanda suke cewa su mutanen shobrayin ne masu aikin alfashan nan kuma suna haɗa ta da shobrayin ta ina wani abin zai haɗu an daina karɓar kuɗi kuma ka zo ka ce sai an karɓa to kai ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya ne ya kawo da magozanci ya rusa lata da uza da manata da kowane irin gunki ne to wani kuma mutum ya zo daga baya ya zo ya halatta wannan abun a ko ni ne ba zan yi haka ba balle sho ibrahim sadaka wanda suke wannan abun babu ruwan ba ruwan sho ibrahim da da su kar ku ga dinga kallon su kuna sho ibrahim hukunci shi ne karatun mu kullun nafa'ani al-asharara taha wa saqa li rijalu tuqa wal ilmi war rushdi wal fawzi ana ganewa in mutum ya ya yi sojan gona ya shigo cikin yan sanda wannan fa kusan ba ba da yake wasu sai in kun sake shi ya zo da wani abin kuma Eh, dole sai sai sai da takaidi Eh, na'am sai mun ƙara sabiyan aiki na'am nabiyyun qubayla al kauni wa hada rabbahu
wato huwa nabiyun annabi sallallahu alaihi wa wa sallama shi annabin annabawa shi ne annabin Allah ne ubayla la kauni tun kafin samuwar kasantattu wa hada rabbahu dai kadai ta ubangijinsa
fa sallat alaihi zatu saboda haka sai zati a fasalat zati yayi salati ga man zati yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahsin bidal ghardi wato mamakin wannan shugaba namu annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama
nabiyyun atana fatihan wa huwa khatimun wato shi annabi ne da ya zo mana fatihan yana mai buɗe komai wawa khatimu ne yana cikamakin annabawa alaihi sana'id dahara wato sana'i yabona ya tabbata alaihi gare shi a daren tsawon zamani kai ma bihi urdi albarkacin wannan yaron da da nake masa ko ayar da da ibrahimu Eh. amin
sakar alheri Allah ya kare jagora